نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara haɗuwarmu karo na biyu bayan jiya a wannan masallacin mai albarka domin ci gaba da karatun wani littafin na bulugul maram idan ba a manta ba muna a cikin kitabul jami ma'ana kitab na ƙarshe kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau wani baiti ne da ake dangana sai zuwa ga alimamu shafi'i rahimahullahu ta'ala wanda yake daidai da waƙa'inmu mana abin da muke a ciki a wannan lokacin ya ce ƙalu sakatta wa qad ta qultu innal jawaba libabi sharri maftuhu wasamtu an jahilin aw ahmaqin sharafu wa fihi aidan li sawni al-irdi islahu yace amma taral usuda tukhsha wa hiya samita wal kalbu yukhsa la'amri wa huwa nabahu yace aka ce masa kayi shiru alhali kuma ana zaginka ana aibanta ka sai yace innal jawaba li babi sharri maftuhu ai shi ba da amsa yana bude kohwa ta fasadi ko ta banna idan aka zage ka karama an gane da kyau ko yanzu kuma sai zagin ya ci gaba har akai ma ga yin kulli da kulli ya ce amma in aka zage ka kai shiru sai ka liƙe koha ta me koha ta sharri sai ya ce wasamtu an jahilin au ahmaqin sharafu ya ce shi yin shiru game da jahili ko wawa idan ya ja ka ya ce yana nuna girman ka ne ya ce wauta ce wawa ya maka wauta kuma ka biye masa jahilci ne jahili ya maka jahilci kuma ka biye masa an gane da kyau ko ya ce wa fihi aidan li sauni al'ird islahu ya ce dan in kai haka kai zaka kare mutuncinka shi kuma ya zubda mi ya zubda mutuncin shi yanzu ka jibi wanda suke hitowa suna zage-zage ta hanyar yanzu sosiyo masu zagen 'yan nigeria ko masu zagen 'yan niger suna zubda mutuncin su ne domin duk mutunan kirki ba zai kalle su da kallo na mutunci ba kuma bayan wannan suna ba musulunci imaj suna ba musulunci kama mummuna ce domin suna taimaka ma makiyan Allah kan abin da suke so me gori makiyan Allah kullum su sanya rikici tsakanin musulmai sai yace amataral usudu amataral usuda tukhsha wa hiya samita yace baka ga zaki ba shiru yake amma kuma tsoron shi ake yi yace wal kalbu yukhsa la'amri wa huwa nabahu alhali kuma kare ana jiwarsa ana ana kaskantar da shi alhali yana kuka ba kun gane da kyau ba zaki shiru yake amma duk da haka nan me ake tsoron shi ake amma kare yana kuka lokacin ma lokacin da yake kukan sannan ma ake ne sannan ake kara jiwarsa ana wulakantar da shi me yake nuhi idan aka ja ka kai shiru ka kare mutuncinka kuma sannan za ka kara ma wanda yake jan ka ne za ka kara mishi haushi wannan shi ne kenan allah ka ba mu ikon yin haƙuri a kan wannan musibin da suke tinkarowa in uwa masu girma za mu tashi a babul birri wasilati babi mai bayani akan albir muka ce albirru ismun jami'un li kulli khairin ko ba nan ba ne nan ne ko jayyid babu mai bayani akan albir shine biyayya wasilati ana nuhin anan silatul arham da sada muke da suna zumunci an gane da kyau ko sada zumunci martaba martaba ne wasu sun azayi aka ce sada zumunci ya shafi mutum ne da 'yan uwansa sada zumunci hatta iyayenka ana ce musu in ka sada su ana ce ka sada zumunci asali ma zumunci daga wa yake farawa daga iyaye yake farawa an gane da kyau kenan idan aka ce sada zumunci hatta iyaye suna a ciki suna a cikin zumuncin kenan babi mai bayani akan biyayya da kuma sada zumunci mala yace an abi huraira radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya da shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man ahabba an yubsata lahu fi rizqi duk wanda yake son a yalwata masa a shinhida masa arzikinsa wa yunsa lahu fi athari kuma a faɗaɗa masa rayuwarsa ma'ana shekarun da zai a duniya falyasil rahima to ya sada zumuncinsa akhrajahul bukhari bukhari ya hutar da wannan hadisin wannan hadisin yana bayani akan falala ta sada zumunci dalilin wannan hadisin nake cewa idan ma baka sada zumunci ba dan Allah to ka sada zumunci dan amfaninka domin wannan hadisin me yake nunawa mai sada zumunci zai samu amfani guda biyu amfani na farko shine arziki amfani na biyu shine za a ƙara masa tsawon rai da Allah wannan abubuwan akwai wanda baya son su a wannan shine kenan ja'a fil athar yahrumu ibnu adama wa yashubbu minhu ithnani dan adam yana tsuha yana ƙara tsuha da son abubuwa guda biyu tsawon rai da arziki kowa na son wannan to ga hanya ta samun waɗannan shine sada zumunci idan kuka lura a da da yanzu wani lokaci ne aka yi samun tsohi ma'ana aka yi samun tsawon rai da da da yanzu a da a da mutuwa ma za ka gani ba ta da yawa an gane da ke ko ko da yake ana mutuwar amma mutuwa ba ta da yawa ga mafi yanki tsohi ne ke mutuwa amma a yanzu ai ina ji babu wanda ke da wannan tunanin ko ba wanda ke da wannan tunanin hatta cikin yan fina-finai ka zo ka diba a cikin yan fina-finai yanzu mafi yawancin yan fina-finan da ke mutuwa duk samari ne ke mutuwa da yan komedi kenan wasan kwaikwayo da mawaka mafi yawancin suna ƙanana masu ke mutuwa kenan dai abin da yake nuna muna su a da da yake sun rike zumunci suna sada zumunci sai Allah ya ma rayuwarsu albarka kuma sannan ya arzita su da arziki mai albarka domin idan aka ce arziki ba wai sai ana mihin dukiya ba kawai yana daga cikin arziki zaman lahiya da Allah ya ba kakanninmu a da da wuya kashe an ce wani ya kashe wani amma a yanzu ha har ya zama toma ruwan jiki a ce an kashe wani da wuya kaji an yi hatsari na motoci amma a yanzu ha ini bai wucewa in dai akan hanya kake ba ga an yi wani hatsari ba da abin da ya kama da haka Allah ka ba mu ikon sada zumunci Bukhari ya rawato wannan hadisi Mala yace wa an Jubair ibn Mut'im an karbo daga Jubair dan Mut'im radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace la yadkhulul jannata baya shiga aljanna qati'un mai yankewa ya'ani yana nuhin qati'a rahimin mai yanke zumunta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa 'anil mughirata radiyallahu bin shu'ba radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala inna allaha harrama alaikum 'uquqal ummahat lallai Allah ya haramta muku cin haƙƙin iyaye saba ma iyaye wa wa'dal banat da kuma turbuɗe 'ya'ya mata da ransu wa man'an da kuma hani wa hati da kuma kawo malamai su fassara man'an shine mutum ya hana abin da ya dace ya bada kamar ka hana ma wani haƙƙinsa wasu malamai suna fassara shi da rewa amma magana mafi inganci man'an shine ma'ana mutum ya hana abin da ya dace abin da yake haƙƙi ne ya bayar wahatin da kuma kawo malamai suka ce huwa talabu ma laysa lak shine ka nemi abin da ba naka ba wa kariha lakum kuma ya karhanta muku ya kyamar muku ƙila wa ƙala an gane da kyau ko ƙila an ce wa ƙala ya ce wannan kamar yana nuni zuwa ga yawan ba da labari ai an ce ai wane ya ce wa kasrata su'ali da kuma yawan tambaya an gane da kyau ko malamai suka ce huwa su'alu amma lam yaqa shine tambaya akan abin da bai afku ba shi yasa magabata idan ka zo ka tambaye su akan wani abu sai su ce abin ya abku ya aka ce a'a sai ce to bari ha in ya abku in yaso sai ka zo ka tambaya domin wannan shi ake cema al-iftiradiyat wanda magabata a can farko farko kamin mazahib kin nan su bullo idan kai irin wannan tambayoyin ma korarka suke yi to daga baya da 'yan falsafa suka yadu a cikin malumai sai suka yi ta wannan iftiradiyat kin musamman a mazhaba ta hambaliya sun yi wannan iftiradiyat wanda wasu iftiradiyat sun yi amfani wasu kuma sun jawo sharri domin sun jawo ma wasu suka yi ridda an gane da kyau ko da abin da ya kama da haka ma'ana dai yawan tambaya tambayar abin da bai abu ku ba ko kuma tambayar da ba ta da amfani an gane da kyau ko wannan shine kenan misalin tambaya mutum ya tambaya ya ce wai me yake da suna manzon Allah haƙora nawa ke gare sa da Allah wannan tabbai tana da amfani ka ce haƙora nawa ke ga manzon Allah ina ruwanka da haƙoransa ko kuma ka ce wai me yake da suna a ɗakin manzon Allah dami dami ke da kwai daga duka wannan baya tambaya ce wadda ba ta da amfani da abin da ya kama da haka na ƙarshe wa ida'atal mal yana daga cikin tambaya wadda ba ta da amfani sunayen da Allah bai gai ba alkur'ani ku ci da sukan ku sai kun ji sunayen kawai misali ka ce kana neman sunan kakar kakan annabi ibrahim ba sai ka san sunan ba kawai misali labarin da Allah ya bada na me yake da suna annabi musa da yaronsa ka ce wannan yaron wane ne kai sai ka samo sunan wannan yaron da Allah yana so ku san sunan yaron ai da ya me da ya faɗi sunan haka kuma ka ce dole sai ka san annabi musa da ya hijira wannan mutunan da aka ce wa kana abuhu ma saliha wannan abun nasu baban nasu wane ne ba dole ba da allah ya so ku san wane ne da ya gai sunan shi wannan na ɗaya daga cikin attakalluf tambayoyi irin wanda ba sa da amfani shine ma'anan wa kasrata su'ali da yawan tambaya wanda ba ta da amfani wa ida'atal mali da kuma almubazzarantar da dukiya sanya dukiya a cikin abin da bai dace ba mun gayi akan cewa at-tabzir huwa me yake da suna sarfu shay'i fi ma la yanbaghi an gane da kyau ko shine sanya dukiya a cikin abin da bai dace ba a takaice wannan hadisin muhallu shahid a cikin sa da shi da hadisin da ya gabata suna bayani akan haramun ne katse zumunci wancan hadisin ma manzo Allah ya ce baya shiga aljanna kenan yana daga cikin abin da zai iya hana ma mutum shiga aljanna rishin sa da zumunci ko kuma katse zumunci mali ce wa an abdullahi bin amru radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan amru Allah ya da su shi da ma'aifinsa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzon Allah ya ce ridallahi fi ridal walidain yardan Allah tana tare da yardan iyaye wa sakhatullahi fi sakhatil walidain sannan kuma hushin Allah yana tare da hushin iyaye akhrajahu at-tirmidhi imamu at-tirmidhi ya hutar da shi wa sahahahu kuma ya wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa wal hakim da imam al-hakim abinda wannan hadisi yake nuhi idan iyayenka suka yarda da kai to Allah ma zai ne zai yarda da kai an gane da kyau ko idan iyayenka suka yi hushi da kai to Allah ma zai yi hushi da kai amma wannan ya shahi hushin da za su yi da kai a cikin abin da yake haƙƙin su ne amma hushin da za su yi da kai a cikin abin da ba haƙƙin su bane to wannan baka da laihin komai an gane da kyau ko wannan shine kenan babban misali shine a lokacin sahabbai akwai abdullahi ina tsammanin amru bin al'as ne ko kuma sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas ya musulunta lokacin da ya musulunta ma'aihiyarsa ita kuma tana daga cikin masu ƙiyayya da musulunci cikin dangin su shi kadai ne ya musulunta kuma ta kasance tana son shi daga cikin ɗiyanta ta yi son shi da kowa don ya kyautata mata to tana ganin ya dace a ce ta tsamo sa mana ta tsamo sa daga daga zamewa tunda su a lokacin nasu idan ya musulunta sai a ce me yake da suna sabi'a ko ma'ana ya zare ya zame ya ɓace to ta ce za ta taɓo sa ta yi ta yi da shi ya ƙiya yanzu sai ta ce to in dai har baka bar baka kahurce da muhammad ba ba zan ƙara cin abinci ba ba zan ƙara shan ruwa ba kuma zan yi tsaye ba zan zamna ba har sai na mutu larabawa su aibanta ka su ce dalilin ka ma'aihiyarka ta mutu ma'ana ka kashe ma'aihiyarka haka kuma ma haka kuma ma'aihiyar ta yi ta yi tsaye ta ƙi cin abinci ta ƙi shan ruwa ya yi ta lallaba ta ya yi ta lallaba ta ta ce ba za ta yi ba ana nan tana cikin haka aka yi kwana biyu yunwa ta kai mata aka yi aka yi ta ƙi kuma ta ƙi ci sai ta kai ta faɗi tunda yunwa dole ne ƙishirwa in an ji ta dole ce sai an sai an nemi abin sha yanzu lokacin da ta faɗi ta some sai dangin nata suka ɗura mata abinci suka ɗura mata ruwa bayan ta holhodo sa'ad yana zamne sai ce mata ya umma ya ke ma'aihiyata da a ce kina da rai dubu ko kuma rai ɗari rayukan nan naki su fara huta ɗai bayan ɗai ɗai bayan ɗai ya ce sai sun zare gaba ɗayansu ba zan ji tausan ke ba ba zan bar wannan musuluncin da nake akai ba an gane da kyau ko wannan shine dalilin ko wannan ayar ta sabka wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma kina iyaye shine malamai suke cewa lil walidaini mutlaq at-ta'a la ta'a al-mutlaqa iyaye biyayya kayyadadda ke gare su ba biyayya ta sake ba akwai atta'al mutlaka akwai mutlaqut ta'a mutlaqut ta'a shine da'a kayyadadda a wani wuri ne aka ce ka mata kai biyayya ba a ko ina ba ita kuma atta'atul mutlaka ita ce ta da'a ta gaba ɗaya kai tsaye ta sake wa ake yi ma ita Allahu wa rasuluhu Allah da manzo kawai ake ma wannan biyayyar an gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon kyautata ma iyayenmu وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لك عبد الله بن عمرو الله يدرس شيء ما في عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزع الله ياتي رضا الله في رضا الوالدين كو آه. من وجه شكو جيد آه. وعن سعد رضي الله عنه وعن انس وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa la yu'minu abdun bawa ba zai taɓa yin imani ba duk inda ka ji irin wannan hadisin in dai ba shirka aka kawo ba ana nuhin kamalul iman bawa imaninsa ba zai taɓa cika ba kina haka za a fassarawa imanin bawa ba zai taɓa cika ba an gane da kyau ko walladi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa la yu'minu abdun imanin bawa ba zai taba cika ba hatta yuhibba li jarihi har sai ya so ma makwabcinsa aw li akhihi ko kuma dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so ma kansa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana nuna muna duk abin da kake so ka somawa ka somawa amma na alkhairi fa domin akwai abin da na sharri ne kai ma ka san sharri ne ko to in na alkhairi ne kana so ka sha giya to kada kuma ka ce tunda ina son in sha giya ya kamata abokina in sa shi sha giyan nan babu masu irin wannan ko sai mashaya in dai kai mashayi ne to za ka samu abin sha amma dai abinci ne ba za a baka ba za a iya kawo abinci ya share ki maka bismillah amma in an kawo in an ka mishi karanta ba an gane da kyau ko ya zai iya busa ya baka an gane ko wannan shine kenan wannan duka shari ne na shaidan mashaya haka suke in dai wurin sha ne zai taimaka ma dan wani amma in wurin ci ne fa a'a kuma wannan kowa ta kan sheke yi to kenan wannan yana nuna muna mahimmanci in uwantaka ta yanda aka ce abinda kake so ma kanka ka so ma dan uwanka shi mafhumul mukhalafa kenan kakka so ma dan uwanka abinda kai ma baka so ma kanka shi an gane da kyau ko wannan kuma makwabci ya shiga a ciki sai ya nuna cewa ashe silatul arham sada zumunci ashe ba da yan uwa kawai ake ba hatta makwabci shi ma akwai zumuncin da zaka sadawa da shi to ba ma makwabci musulmi gaba daya kana da zumunci da shi domin manzo Allah yace al muslimu akhul muslimi Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwa wannan shine kenan kenan yan uwantaka ta musulunci ita ce yan uwantaka mafi girma wanda wannan shine maudu'in da ya kasance na hudu ba a wannan satin ba a mafi yawan masallacin ne musamman masallacin nan da suke aiki da hudubar da muke rubuta duk sati ƙarƙashin kitabu sunna malai cewa an ibni mas'ud radiyallahu anhu qala daga ibnu mas'ud Allah ya dada shi ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah ayyu dhanbi a'zamu wanne ne daga cikin laihuka ya hi girma qala sai yace an taj'ala lillahi niddan shine ka sanya ma Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhali shi ya halice ka qultu nace thumma ayyu sannan me qala yace thumma an taqtula waladaka sannan ka kashe ɗanka khashiyata an ya'kula ma'aka don tsoron ya ci tare da kai qultu nace thumma ayyu sannan me daga cikin zunuban qala yace thumma an tuzani halilata jarika sannan ka yi zina da matar makwabcinka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana nuna girma na cin haƙƙin girman laihin cin haƙƙin makwabtaka domin allah ya zano laihuka guda uku laihuka guda biyu wanda su ne laihuka mafi girma sai ya haɗa sa da laihi na cin haƙƙin makwabtaka laihi mafi girma ittifakan shine me shine shirka laihi na biyu an gane da kyau ko a magana mafi inganci ta malumai shine kisa bayan shirka laihi na biyu mafi girma shine me shine kisa shine manzo Allah ya zano na uku sai ya zano shine kayi zina da matar makwabcinka ashe wannan sai nuna cewa azina ta tafawat zina ta sha bamban wata tahi wata girma an gane da kyau ko misali da wanda zai zo gidan karuwa ya biya kuɗi ya yi zina da wanda zai danne wata yarinya da ƙarfi da yaji ya yi zina da ita wanne ya yi wani girma a dukkan su dai zina ne amma kuma laihin yami ya tafawat an gane ko ya yi wani girma wadda kai meke da suna meke da suna al-ghasb kinta ma'ana wadda kai ma hwade ya hi girma tabbas akan wadda ita ta yarda kai da ita duk da yardar ku ba za ta sa ku ki samun zunubi ba amma dai ya hi karanci akan wancan to kuma mafi girma daga ciki ne kai zina da matar makwabcinka don in kai zina da matar makwabcinka kai laihi guda biyu laifi na laihi na farko shine zinar da kai laihi na biyu shine cin haƙƙin mi cin haƙƙin makwabtaka wannan shine kenan bayan zina hatta swata ma ita ma ka swaci makwabcinka ita ma ta yi zunubi akan swatar wanda ba makwabcinka ba an gane da kyau ko kenan ya kai barawo ko swata kake yi to ka nisanci na makwabci zunubin zai ɗanyi sauki sauki duk da ba a ce ba babu zunubin amma da ya yi sauki ka je can na daji ka sace masa da ka saci makwabcinka a takaice dai uwa masu girma duk laihi idan kai ma makwabcinka zai linku akan wanda ba makwabcinka ba domin shi na da haƙƙin makwabtaka da kai wa an abdullahi bin amru bin al-as radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan amru dan as Allah ya dada su shi da ma'aifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah ya ce min al-kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laihuhuka shatmun rajuli walidaihi mutum ya zagi iyayensa ƙila aka ce wa hal ya subbun rajulu walidaihi wai har ma mutum yana iya zagin har ma mutum mai hankali zai iya zagin iyayensa ƙala ce na'am e manan ta ƙaƙato ya subbu abar rajuli shine ya zagi ma'aifin wani mutum fayasubbu abahu sai ya kasance ma'aihinsa ne ya zaga ba ma'aihin mutunan ba an gane da kyau ko wa yasubbu ummahu ya zagi kuma ma'aihiyar wani fayasubbu ummahu sai ya kasance ma'aihinsa ce ya zaga wasu malamai suna fassara shi ya zagi ma'aihiyarka ka zagi ma'aihiyarsa shi ma sai ya zagi ma'aihiyarka an gane da kyau ko dukkanin yadda aka fassara zai muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin a takaice dai wannan hadisin me yake nunawa shi zagi idan mutum yayi akan sai yake komawa ɗai ne wanda aka zaga ya rama ko bai rama ba an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan idan kana tausayin iyayenka ka san darajarsu bai kamata a ce ka yi zagi ba domin in kai zagi su ka zaga lokaci guda ne za ka yi zagi ya kasance ba ka da laihi shine idan an fara ne an gane da kyau ko wannan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutane guda biyu suka yi zagayya an gane da kyau ko sai manzo Allah ya ce fazzambu lilbadi'i minhuma ma lam ya'tadil mazlum idan mutane guda biyu suka yi zagayyar juna to laihin yana ga wanda ya fara matukar wanda aka zagan bai wuce guna da iri ba bil misali yattadhi al maqal an gane ko yace uwaka uwata ni to uwarka ubanka kakanninka an gane da kyau ko to wanga akwai i'tida'i i'tada an gane ya wuce gona da iri amma da cewa uwa ta kai ma uwarka shikenan an marmake amma da ka wuce to shikenan yanzu kana da zunubi wannan shine adalci na musulunci wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum an gane da kyau ko in za ku rama to ku rama da yanda daidai yanda aka muku amma Allah ya ce wala in sabartum huwa khairul lisabirin in kuka yi haƙuri shi yahi alkhairi haka aka hisu ya ku yan Nijar da wasu yan Najeriya ke zaga ku yi haƙuri shi yahi alkhairi kada ku tanka musu wa an abi ayyuba radiyallahu anhu daga abu ayyub Allah ya dada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lallai manzon Allah ya ce la yahillu li muslimin baya halatta ga wani musulmi an ya hajura akahu ya ƙaurace ma ɗan uwansa fauka talafi layalin hiye da kwana uku yaltaƙiyani su haɗu fa ya aridu hada sai wannan ya kawar da kai wa yu'ridu hada wannan shi ma ya kawar da kai wa khairuhuma amma mafi alkhairinsu alladhi yabda'u bis salami shine wanda yake fara sallama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi Allahu akbar ka subhanallah kaji da Allah yanda musulunci yake son a ce muna ko da yaushe sun tsiya matsawinki guda muna son junan mu a ko da yaushe kaji yanda musulunci yake kokarin in baraka ta ta barko ayi kokari a dunke ta baya halatta musulmi ya kaurace ma dan uwansa mana ya ki masa magana har tsawon kwana nawa kwana uku malamai suka ce an ba da kwana uku ne littashaffi mana don saboda mutum ya huce domin ɗabi'ar ɗan adam an halicce sa da son ramuwa an gane da kyau ko to ne to sai aka baka kwana uku har ka huce da lahin da ya maka amma da kwana uku nan sun wuce to dole ku shirya in ba haka ba kuna a cikin laihi ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah ya ce a kowace rana ta lendi da jeudi ranar litinin da alhamis akwai mala'iku biyu da suke sabka wanda suke tahiya da ayyukan bayu zuwa sama haka kuma ana gafarta mutane a wannan ranakun sai a ce ma mala'iku waɗanda suke gaba da juna su kada ku yahe musu kada ku ɗaukaka ayyukansu ku bar ayyukansu nan sai in sun shirya in ba su shirya ba to zan lalata ayyukan bana su wannan shine kenan kana ibada kun banza kake wai abin mamaki mutane suna jin wannan hadisan amma kuma wai zuciyarka kaga mutum yayi zuciya ya take wannan hadisan kaga mutum yayi wata guda ba ma dan shi magana kai akwai wanda zai shekara guda kai akwai wanda ma har zai mutu yana gaba da dan uwansa an gane da kyau ko wannan duka sharri ne na shaidan da kuma da kuma rauni shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa shadidu bisura innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab wannan shine mai ƙarhi wanda ya mallaki zuciyarsa shine mai ƙarhi Allah ka ba mu iko mallakar zuciyoyinmu mala yace a wa an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya da su shi da ma'aifinsa kale ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu ma'arufin sadaka dukkanin abin da yake sananne na alkhairi sadaka ne akhrajahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin an gane da ke ku al-ma'ruf huwa ma ta'arafa alaihi nas shine abin da mutane suka san da cewa abin kirki ne to in kai ma mutane shi to sadaka ne kenan wannan hadisi na ɗaya daga cikin jawami'ul kalim hadisai wanda suke takaitattu amma ma'anarsu in za a fayyace ta za a iya rubuta littattafai kaga in aka ce kalma ta ma'aruf duk wata ibada ta shiga a ciki duk wata kyautata da zaka mutane ta shiga a ciki murmushi da zaka mutane wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaka murmushi da zaka ma mutane da abin da ya kama da haka mala ya ce wa an abi dhari radiyallahu anhu qala shi yasa ya zo a hadisi innakum la tas'u an-nasa bi amwalikum wa sa'uhum bi akhlaqikum ba za ku iya yalwatar da mutane da dukiyoyinku ba ba za ka ma mutane sadaka ba ta kuɗi an gane da kyau gaba ɗaya mu duk wanda kake so ba za ka taɓa yi masa sadaka da kuɗi ba yadda kake so a'a yace amma ku yi musu sadaka da ɗabi'unku ta wace hanya kyautatawa girmamawa faɗin magana mai kyau hira da abin da yaba yabo da godiya da abin da ya kama da haka malai cewa an abi dhari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tahqiranna min al ma'ruf shay'an kada ku raina aikin alkhairi komi karantarsa ko menene walau an talqa akhaka biwajhin tariq ko da ka haɗu da ɗan uwanka kana mai sakan masa huska wa anhu qala har yanzu da gare sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tabakhta maraqatan idan ka daho malku an gaya da ke ko maraka a larabci shine a daho nama yayi romo shine malku a Hausa ko shi yasa malaman zauri suna cewa malku kenan idan ka daho malku ko kuma ka daho roti duk yana shiga a ciki domin su laraba in dai za a dawa nama da ruwa domin su mafi yawanci nama a gasa shi ne suke to shi yasa in dai za a dawa shi da ruwa to sai sai su yi mishi suna na musamman zaman to malku to idan za ka dawa nama da ruwa ma'ana malku fa akthir ma'aha to ka yawaita ruwan shi ana ka sa ruwa masu yawa wa ta'ahad jiranaka sannan ka yi kyautansa ga makwabtanka an gane da kyau ko ma'ana da mai wannan hadisi yake nuna muna kada ka raina kyautar da zaka ma wani mai yiwa kai a wurin ka ba ta da daraja amma shi a wajensa tana da me tana da daraja an gane da kyau ko laraba suke cewa li kulli saqitatin laqita duk yadduwar da aka yi za a samu mai dokar ta kana samun mutu kaga ashirin ga kasa ko dala biyar bari mu ci dala biyar dan yanzu na san talaucin yana iya sa mai mutu ya tsaya dauki dala ashirin ko ya tsinci dala ashirin to kadugo dala biyar kana son mutu zaka wuce kaga dala biyar da Allah kana tsaya ka ɗauki dala biyar amma ɗan yaro in ya biyo saman filo ya tsinka ya dala biyar ko dala zai sabka ya ɗauki abu shi sa aljihu domin shi a wurin shi tana da me tana da daraja amma kai a wurin ka fa ba ta da daraja to shine sannan hadisin na farko yana nuna mana sakin huska ma da zaka wa mutane alkhairi ne hausa ke cewa shin hudar huska ta hita tabarma wannan shine kenan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا دون دا ياي ما وني مومني داموا daga cikin damuwowin duniya nafasa Allahu anhu kurbatan to shi ma Allah zai yaye masa wata irin damuwa min kurabi yawmil qiyama daga cikin damuwowi na ranar alkiyama wa man yassara ala mu'sirin sannan duk wanda ya sawa kama wanda yake a cikin tsanani yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira wa man satara musliman kuma duk wanda ya ruha ma wani musulmi asiri satarahu Allahu fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai ruha masa asiri a duniya da lahira wallahu fi aunil abd Allah yana a cikin taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akhihi matukar bawa yana a cikin taimakon dan uwansa akhrajahu muslimun muslim ya rawaito wannan hadisin la ilaha illallah wannan hadisin daga cikin abin da na yi tasirantuwa da shi shine duk lokacin da kake taimaka ma wasu ka sa a cikin kanka da kanka ne kake ma bawa ba ba wasu ba in kana sadaka sa a cikin kanka ba su kai ma bawa kama kanka kama wannan shi zai sa ka ƙara ƙaimi akan abin da kake yi in kana taimaka ma wasu bari kawo a cikin kanka akan cewa su ne kake ma a sa a kanka wa kake yi ma kanka kake ma amfani domin kana taimaka ma wasu shi kuma Allah yana me Allah yana taimaka maka wa afdalun nasi ma bainal wara rajulun تقضي على يده للناس حاجات لا تمنع عن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك للناس حاجات wannan baitin ina jin daɗin sa duk in karanta sa kamar in ya hawaye nake shi yace in dai kana da abin da zaka taimaka ma wani to kada ka ki taimaka masa yace in aka zo neman taimako a wajenka ka gode ma Allah domin Allah bai sa kai ka je bukatar ba domin tabbas mai tahiya neman bukata da kai da shi wake jin kaskanci kai ke jin kaskanci eh shi ke jin kaskanci kai kuma kana cikin daukaka to ka gode ma Allah da yasa ba kai bane ka shiga matsalar haka zo neman mi haka zo neman taimako wannan shine kenan la ilaha illallah wallahi in abu yana yana in kana jin daɗin abu ko kuma ka san mahimmancin abu in kana yin sama sai ka rasa mawatar mi ma za ka ce wannan shi ne kenan so da ina ba da labarin ma'aikiyarmu allah ya yi ta duk matsalar ta shiga da wuya kaga ta zo ta roƙi wani abu wani abu kuma daga cikin al'adata ita mutum ce wadda ba ta zama a cikin dauda ma'ana tsummanta dai ko da yaushe tana kula da sa kaya masu kyau in hijabinta ne in lagenta ne komi tana kula to sai a ta mata tsammanin mai kuɗi ce in an zo ramce a wajen ta wataran muna ji sai ta ce a alhamdulillah da Allah ya sa ba ni na je roko ba ba ta san wannan baitin da na faɗi ba amma haka take faɗi a kai mun gode ma Allah da ba muke tahiya bukata ba kuma ba ta da abin da za ta bada wannan shine kenan malai ce wa an abi mas'udin radiyallahu anhu kala daga abu mas'ud Allah ya dada shi yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin duk wanda ya nuni zuwa ga wani alkhairi falahu mithlu ajri fa'ilihi to yana da kwatankacin ladar wanda ya aikata sa akhrajahu muslimun muslim ya hutar da wannan hadisin duk alkhairin da ka nuna dalilin ka aka yi to in aka yi wannan abun kana da ladarsa misali a jiya wani dan uwa ya musulunta yanzu musuluncin nan musuluntar nan da yayi dalilin waɗanda suka sa hannu a wajen musuluntarsa mu da waɗanda suka yi dalilin zakkuwarsa gaba ɗayan mu duk ibadar da zai sai mun samu kamasho a ciki li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humul ni'am dalilin ka Allah ya shiryar da wani mutum guda shiryuwa kuma ba kala biyu ce akwai shiryuwa ta gaba dai akwai shiryuwa ta nisbiya an ga alhidayatul mutlaqa wal hidayatul nisbiya hidayatul mutlaqa shine kahuri kamar da shi zaman tomi musulmi nisbiya shine musulmi ne yake wani sabo sai ka mishi wa'azi dalilin wannan ya bar mi ya bar wannan sabon ko kun baya wata ibada dalilin wa'azin ka sai shiga mi sai shiga yin wannan ibadar duk in yi wannan ibadar sai ka samu mi sai ka samu kamasho a ciki wannan shi ne kenan kuma wal'aksu bil'aksi me ma'anan wal'aksu bil'aksi nan alkhairi aka faɗi ko kenan sai zamanto man dalla ala sharrin falahu mithlu sayyi'ati fa'ilihi dalilin ka wani ya kori wani sharri to duk in yi sharrin nan sai an yi mi sai an zuba maka an gane da kyau ko kamar yadda manzo Allah ya gai a hadisi dan annabi adam na farko da ya fara kisa duk in aka yi kisa yana da kamasho a cikin kisa domin shi ya yi mi shi ya fara man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha dan haka yana ɗaya daga cikin abin da ake ce ma as-sayyi'atul jariyat wannan wani maudu'i da nake nan ina so in yi sa in wata munasaba ta kama in yi wa'azi akan sa al-hasanatul jariyat was-sayyi'atul jariyat kamar yadda akwai lada mai gudana ko bayan ka mutu ana baka lada ko to shi ma akwai zunubi mai gudana wanda ko bayan ka mutu ana me ana zuba maka shi to akwai musallai da yawa babban misali shine waka an gane da kyau ko wannan shine kenan waka music har ka mutu kana music duk wanda ya saru wannan music kin kana da me kana da kamashu a ciki sai in dai ka mutu sai in dai kamin ka mutu ka tuba ka barrantar da kanka daga duk music kin da ka yi ما ليش وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله دو wanda ya nemi ku tsari da Allah fa a'izuhu to ku bashi tsari ma'ana duk wanda ya rike ku dan Allah ku bashi kariya to ku bashi kariya wa man sa'alakum billahi duk wanda ya roke ku da Allah fa a'tuhu to ku bashi dan Allah ba ni to ba shi yanzu ko dan Allah an maida ta ba komai ba musamman a wajen 'yan sanda an gane da kyau ko wa zai ba mu misalin wasu kalmomi da suke yanke musu dan Allah misalin kalmomi masu muni la ilaha illallah dan Allah wai sai ce ba aikin Allah muke ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya karyata faɗin Allah madaukakin sarki kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya karyata cewa Allah ya ce rayuwa gaba ɗaya tasa ce to idan rayuwar rayuwa gaba ɗaya tasa ce kenan ya zama tomi aikin da kake gaba ɗaya na menene na Allah ne dan Allah to kai ba musulmi bane kuma da wa aka hada ka da ubangijin musulmai kenan ku ba mu wani misali kuma an gane da kyau wannan misali ne mai kyau da Allah wai ba aikin Allah muke ba subhanallah wannan kalimar idan mutum ya faɗe ta ya ƙudurta da haka yana tana iya kai shiga yin ridda domin raina Allah ne ka ce wai ba aikin Allah kake ba kuma an ce maka dan Allah shi yasa yana ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da manzon Allah ya zano yake thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim abubuwa guda hudu manzon Allah ya zano dukkaninsu ko guda aka aka siffanta mutum da ya shiga uku wahallu shahid daga ciki sai ce wa rajulun u'tiya bi thumma gadara wani mutum da aka bashi danni ya ce dan Allah sai aka bashi sai ha'inci yayi zalunci daga cikin misali ka zo neman auren diyar mutane da Allah da aka baka aurenta dan wa aka baka aurenta dan Allah an gane da kyau ko sai in dai kuma dama su can to shi wannan al'amari na niyya Allah ya sani akwai wanda za su baka dan kuɗinka amma in dai musulmi ne dan waje baka aure dan Allah ka ci zalunkin matankin nan to wannan hadisin ya shiga a cikin ka aka kawo maka yaro ka kula da shi a makaranta ko ekol ka ci haƙƙinsa to wannan kaga duka yana a ciki Allah ya kare shi yasa wannan kalimar ta bani dan Allah ko imini dan Allah kalima ce mai muhimmanci kai da aka haɗa ka da dan Allah in dai za ka iya to ka yi sannan kai da aka baka dan Allah to kai kokari ka yi ne ka kiyaye dan saboda dan Allah aka baka wannan abun Allah ka ba mu ikon kiyayewa a eh dan Allah su irin waɗannan ni ina ra'ayina irin waɗannan kada ma a yawaita ba su domin kama ana taimaka musu ne akan laihi akan sabo domin ba ba addini bane bara kamar yadda mu gani a hadisi wanda Allah ya halatta ma bara mun san su amma masu yawo akan kamar yan samarin na yan yara masu yawo akan titi ni a ra'ayina ma kada a ba su domin wannan zai sa su ci gaba da yi amma yan an hana musu zai sa su kama shushana su kama hirɗe su kama yason masai mana dai su kama aikin da zai amfane su shi yasa irin wannan ban cika ba su ba sai irin wannan masu dan aiki kamar masu masu kamar cikin mota misali so da yawa irin wannan in dai na zo na tsaya ko da mota ba ta dauɗa in dai suka goge min ita wallahi ina jin nauyin in wuce ban ba su ba don su ba roƙo suka yi ba aiki suka yi ba su kuma karfafa musu gwiwa ne an gane da kyau ko ko kuma irin yara masu dan aza karto hakan ga in ka aje mota na ba da misali da mota masu moto masu moto kada su ce kuma an kyale su to ku ba mu kuma misali guda misalin yara masu hukunta takalmi babban misali kenan sannan in ka garan marshe kana aje takalmi an zo an gyara su an aje wuri guda to irin wannan kun ga ba roƙonka suka yi ba aiki suka maka in ka ba su wallahi ka taimaka musu kaman ka kame su daga banikin nan an gane da kyau ko Allah ya ba mu ikon gyarawa ni a ra'ayina irin wannan yaran a bar ba su irin waɗannan yaran in ba irin kamar littizan nan ga tugub wanda ka san wannan ba zai iya shewa ba zai iya aikin da zai iya zai iya samu ba wannan shine kenan amma da an ce kuma kada a ba su ba shi yake nuna ba kuma an ce a musu wulakanci domin Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar kada kai masa tsawa an gane da kyau ko kai masa magana dai kai shikenan ban ba ya matsa maka kai ban ba da nace da Allah ta hiyarka shikenan an gane ko amma ka kwada mishi mari dan ya matsa maka ko abin da ya kamata haka ko ka zage shi duka wannan bai dace ba babu zuhudi ko haka ne babu mai bayani akan zuhudu walwara'i da kuma alwara wannan kalimomi ne wanda malamai sun yi kai kawo dangane da waishin ma'anarsu guda ko ma'anarsu ta sha bamban da yawa daga cikin malamai suna cewa la farka baina zuhudi walwara suke cewa kalimata ne ne mutaradifata ne kalmomi ne guda biyu masu ma'ana ɗai aha a ba ida hadisin ba shi yasa na so sai na ida hadisi sannan in yi bayani man ista'adakum shine hadisi na ƙarshe ko man ista'adakum billahi fa'izuhu wanda ya nemi ku tsari dan Allah ku bashi tsari wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wanda ya roke ku dan Allah ku basa wa man ata ilaikum ma'arufan wanda ya zo muku da wani abun alkhairi fakafi'uhu to ku saka masa wanda ya muku wani abun alkhairi ku saka masa fa in lam tajidu idan buku ji abu ku samu abun da za ku saka masa ba fad'u lahu to ku yi masa addu'a me addu'ar jazakallahu khairan an gane da kyau ko hausawa ke cewa yaba kyauta tukuici an gane da kyau ko hausa na da karin magana da yawa daidai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kwanan ga na ɗauki wani wata niyya ta ta karatun karin magana na hausa an gane da ko masu kyawu in haddace su mu zo dai muka yi hadisi mu dan watso muku su an gane da ko wani karin magana akwai ban dariya amma kuma akwai darasi a ciki an gane da ko wannan shine kenan kamar yadda suke cewa wai wai sabon yayi barawo da sallama an gane da kyau ko akwai karin magana da yawan da suke akwai ban dariya misali a ciki amma kuma akwai darasi a ciki a takaice dai yana daga cikin alkhairi in an yi maka kyauta ka ba da tukuici in babu kuma ka yi jazakumullahu khairan ya zo a wani hadisi manzo Allah ya ce wanda yi haka faqad ablaga fi thana'i to ya kai makura wajen wajen yabo babu mai bayani akan az-zuhudu walwara zuhudu gudun duniya da kuma alwara an gane da kyau ko tsantseni jayyid al-imam ibn taymi ibn al-qayyim ya bambanta az-zuhud da alwara da cewa az-zuhudu huwa ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع هو ترك ما يؤدي إلى الإثم أنقا يدكم التجنب ما يؤثر في الآخرة يتي الزهد شيني قدن دنيا شيني برين أبندا بزي أنفانيك بألاهرة شيكما ورعو shine nisantar abun da zai iya cutar da kai a lahira an gane da kyau ko bil misali tadhil maqal zuhudu shine misali a wajen kaya tufafi mutum ya nisanci sa tsadaddin kaya shin sa sa tsadaddin kaya yana amfani mutum a lahira mutum ya ce shi dole sai ya sai maka ba zai hawa moto ba sai mota an gane da kyau ko kuma sai cikin tsadaddan gida zai zama wannan dukkanin shi yana amfanin mutum a lahira ba zai amfani mutum a lahira ba shine zuhudu shi yasa zaga magabata akwai wanda ba sa sa dadaddin kaya akwai wanda ba sa sa me yake da suna ba sa zama a cikin manyan manyan gidaje ba sa cin abinci wanda yake tsadadde dukkanin shi menene zuhudu ne gudun duniya ma'ana nisantar abin da ba zai amfane su ba a lahira sai dai ma mai iya yiwuwa ya yi tasiri a duniyar mutum shi kuma alwara'u hausa suna ce masa tsantseni shine nisantar abin da zai iya tasiri a lahiran mutum kamar nisantar ƙananan zunubai an gane da kyau ko yana ɗaya daga cikin alwara'u mu karanta ko da hadisi biyu a ciki ko uku sai mu tsaya malici anin nu'man bin bashir daga nu'man dan bashir radiyallahu anhu ma qala Allah ya dada su ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa wa ahwa nu'manu bi isba'aihi ila udhunayhi sai nu'man da zai ga yin wannan hadisin sai ya ja yan huruttan sai ya kai su zuwa kunnuwa shine ma'ana yayi haka yace innal halala bayyinun lallai halal a bayyana take wa innal harama bayyinun kuma lallai ita ma haram bayyana take wa bainahuma umurun wa bainahuma mushtabihatun sai dai a tsakanin su akwai wasu abubuwa masu shiga cikin juna shine mushtabihat an gane abin da ke shiga cikin juna la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san su ba famanittaka shubuhati duk wanda ya nisanci shubuha abun da baka da tabbacin halal ne yana daga cikin shubuha nisantar abun da baka da tabbacin halal ne kenan duk wanda ya nisanci shubuha istabra alidinihi to ya kubutar da addininsa wa irdihi da kuma mutuncinsa wa man waka fi shubuhati wanda kuma ya fada a cikin shubuha abubuwan da suke shiga cikin juna kana tantama halal ne ko haram wanda ya hada a cikinsu yake irin wayannan abubuwan waka afil haram to zai hada a cikin haram karra'i kawan misalin makiyayi yar'a haulal hima da yake kiwo akan iyaka yushiku an yaka afihi yana kusa ga ya hada a cikin gonar wasu shine ma'ana in yaka afihi ala ku saurara wa inna likulli malikin hima kowanne sarki lallai kowanne sarki yana da iyaka yana da dokoki ala ku saurara wa inna himallahi maharimuhu to dokokin Allah iyakar Allah shine abin da ya haramta ala ku saurara wa inna fil jasadi mudgha lallai a cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat idan ta gyaru salahal jasadu kullu to jiki gaba ɗayansa ya gyaru wa idan fasadat idan kuma ta lalace fasadal jasadu kulluhu to jiki gaba ɗayansa ya lalace ala ku saurara wahiyar kalbu ita ce zuciya wannan hadisin raddi ne zuwa ga masu cewa imani ga zuciya yake kaga yarinya ba ta sa hijabi tana shigar banza ta ce ai imani a zuciya yake an gane ko wannan shine kenan domin manzo Allah ya ce in zuciyar ta gyaru jiki zai mi zai gyaru a shaida zuciyar ta gyaru da jikin za a lullube shi za a lullube shi ko wannan shine kenan muhallu shahid wannan hadisin yana nuna muna yana ɗaya daga cikin gudun duniya an gane ko ka nisanci abun da baka da tabbacin halal ne an gane da kyau ko daga cikin su shine abubuwan da malamai suka yi sabani wai halal ne ko haram abun da yake alkhairi kai ne ka nisanci wannan an gane da kyau ko daga cikin su shine wuce gona da iri a cikin almubahat shine abin da aka halatta kamar wuce gona da iri a wajen sayan tsadaddin kaya wuce gona da iri a wajen cin abinci tsadadde da abin da yakan ba haramu bane amma kuma zai iya kai ga fadawa a cikin me a cikin haramu a cikin laihi domin zai iya kai ka ga girman kai zai iya kai ka ga almubazzaranci da abin da ya kama da haka mala yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta'isa abdud dinar tir da Allah wadai ya lalace ya taɓe ya halaka bawan dinari wa dirham da kuma dirhami ma'ana bawan kuɗi kenan domin su ne kuɗi a lokacinsu wal qatifa da kuma al qatifa shine riga ma'ana kaya bawan kaya in ya radiya in an bashi zai yarda wa in lam yu'ta lam yarda idan ba a bashi baya yarda akhrajahu muslimun muslim ya hutar da wannan hadisin manzo Allah nan ya faɗi sufofi guda biyu ne na sharri ya ce ya taɓe ya halaka bawan nera da sefa ma'ana bawan kuɗi shi in dai ba bashi za ka yi ba an gane ko to ba zai yarda da kai ba in dai ba ka bashi to shi kenan kai mutumin banza ne in kana bashi to ko duniya ga kake lalatawa ko uwar shi kake zagi an gahe da kyau ko to duk ɗaya ne gare shi misali a wata ƙasa nan makwabtanmu da suke kare wani wanda sun san da ba abin da yake nihi ga ƙasarsu in ba mai ba in ba sharri ba don mi yasa don saboda ba su yake shi yasa wani malami ya yi magana wadda ta birge ni duk wanda ka ga ya hito yana kare wannan mutumin to ba don Allah yake kare shi ba don me da ana masa wani abu yake kare shi nan za mu dakata insha Allah da ƙarshe akwai wata magana da wani ɗan uwa ya faɗakar da ni a kai shi ne ko in ce wani saƙo ne zan turawa zuwa ga al'ummar musulmi ta duniya gaba ɗai saƙon shi ne da sunana da sunan dukkanin wanda yake da fahimta irin tawa na daga cikin 'yan kasar niger muna allah wadai da abin da yake faruwa a tsakanin wasu daga cikin wawayen kasar niger da wawayen kasar nigeria muna allah wadai da wannan kuma mun barranta daga wannan allahumma inna natabarra'u ilaika mimma yaf'alu sufaha'una ya allah mun barranta da abin da wawayen cikinmu suke yi na zagayya da cin mutunci musamman kuma muna mika ban haƙuri da kuma a yake da suna alhini akan wani da aka samu daga cikin masu jingina kansu izuwa ga malunta wanda mun san da cewa tabbas sun yi hannun riga da malunta da ya hutu yana raddi akan maganar da ɗaya daga cikin shugabanni na musulmai ya yi shi ne sheikh balalo hafizahullahu ta'ala duk mai hankalin da ya saurari maganar wannan malamin ya san da cewa wallahi maganar shi adalci ce tsantsa a cikinta amma don saboda ƙoƙarinsu na cin mutuncin malumai dama abin da suke so a cikin wannan shine a zub da ƙimar malumai abin da suke so kenan muna allah wadai da wannan maganar kuma ba ma da hannu a ciki kuma muna ba da haƙuri a kan wannan maganar a kan cewa mun yi hannu riga da ita ina wasiya zuwa ga 'yan uwanmu na nijar da nijeriya gaba ɗai da mu dage da yin kunutu alkunut don saboda wannan bala'i ne mai girma wallahi ina wannan maganar ce min kalbin kuma na san ma kharaja min alqalb dakhala fil qalb duk abin da kai ya hoto daga zuciya to zai shiga a cikin zuciya na tabbata da duk musulmi na kirki ba zai shi daɗin wannan abin ba muna jin haushin wannan kuma muna barrantar da kanmu mu yawaita alkunutu sannan ina faɗakar da mu cewa ita ha alkunutu tana wazil ba a tsawaita ta takaita ta ake kalimomi ne ake faɗi wanda suke da munasaba da abun da ake a ciki da bala'in da ake a ciki don haka malamai sun yi bayanin baya daga cikin alkunutu tana wazin ka rika yin alkunutu wadda ake a cikin witir kama allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man hadait allahumma la tada lana fi makamina kaza da kaza wannan ba sa daga cikin addu'o'in da ake a cikin nawazil addu'o'i na nawazil ana yin su ne da munasabar kawan misalin mu a yanzu muna a cikin munasaba ta wannan rigimar sai mu ce allahumma aslih baina niger wa nigeria اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عليك بأعداء نيجر ونيجيريا اللهم ألف بين قلوب المسلمين wannan su ne kalmomin da ya dace a ce ko wanda suka yi kama da haka tsawaitawar da ake a wajen alkunutu shi yasa sai wataran sai mutane su gaji amma in ana yi kalmomi kaɗan-kaɗan ana sawa sai a yi ta yi mutane ba su gaji ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah